والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إن الأذان بجماعة طلبت غيرها yace an sunanta kiran sallah amma sunancin kiran sallan bi jama'atin da jama'a kaga banda mutum shi kadai kenan sai in jama'a ne suka taru za su yi sallah amma mutum shi kadai a cikin daki ba sunna bane kiran sallah karkarin ke zama mustahabi in kamar misali yana jeji yana matafi ko yana ciwo a jini ya ce kuma jama'an ma falabar gairaha wanda jama'an suka nemi wani su kaga falabar lamirin saboda jama'a da yake jama'an wanda suke neman wasu su zo su haɗu tare da su su sallah amma ko da jama'a din ne sun a haɗu su a wuri ɗaya sun gama alwala sun ce bismillah kawai za a yi kama a yi sallah yanzu wannan su ma kiran sallah ba sunna bane a kansu fi fardin sannan jama'an da suke neman wasu su mana wanda sun kiran sallah wasu za su zo su sallah tare da su sunna ne su kiran sallah fi fardin a cikin sallan farilla wanda sallan nafila sallan nafila ko da duk garin nan ake taruwa a yi sallan nafilan in lokaci ya yi sai da yake bukata ya zo amma babu zancen kiran sallah domin wannan sallan nafilan ba sunna ba ne yin farillan ma na lokaci sai farillan da lokacinsa yake nan banda faralin da lokacin shi ya riga ya fita kamar yanzu misali taron nan namu gaba ɗaya ba mu yi sallan azhar ba jiya sai yanzu muka samu dama ko yanzu muka tuna yanzu muka zo za mu yi sallan ko da ashe akwai wasu mu a wasu gurare wanda mun yi kiran sallan za su zo ba sunna ne mu kiran sallah ba saboda shi kiran sallah sunna ne a yi shi a sallan farilla wanda yake kan lokacin shi don tunatar da mutane lokacin sallah ya yi kai kuma lokacin sallah ya riga ya wuce za ka yi sallah kaga babu zance wannan ba ma'anan wannan tunatarwa in ka tunatar za ka rikitar da mutane walau juma'atan ko da sallan juma'a ma sunna ne yi mata kiran sallah kaga juma'a tana da kiran sallah ɗaya a zamanin farko zamanin bani umayya suka mai da shi kiran sallah biyu to wannan kiran sallah biyu dukkan su ainihin sunna ne inda ya zama kamar ijma'u sukuti sahabbai duk suna tare sai na Usman yayi umarnin ayi ba wanda ainihin yayi abin nan yace dan me zai wa huwa musanna kuma shi kalmomin kiran sallah musanna biyu biyu ne kalmomin ta gaba ɗaya biyu biyu ne sai dai jumlan ƙarshe na wannan haidalan shi ne ake ɗaya amma sauran kalmomin ta gaba ɗaya biyu biyu biyu ake faɗa walau as-salatu khairun minan nawm ko da as-salatu khairun minan nawm shi ma so biyu ake faɗa kaga jijjiri ka san ka'idan ka alau a cikin wannan littafi yana cewa saboda khilafa na maza ba ko aha murajja'u shahadatayn bi arfa'a min sautihi shi ladanin da zai kiran sallan yana mai maimaita shahadatayn kalmar shahada biyu bi arfa'a da mafi ɗaukaka min sautihi daga muryar shi awwalan da farko akwai abin da ake cewa tarji da tarji wasu sun ce in kai tarji ba za ka yi tarji ba wasu suka ce za ka iya haɗawa ka yi tarji ɗin ka yi tarji wato tarji shine ka faɗi kalman Allahu Akbar sau hudu ka faɗa biyu a hankali sannan ka ɗaga murya ka kai tarji kenan ka faɗi kalmomin Allahu Akbar sau hudu don ka faɗi haka ba za ka yi tarji ba la ta wajibu shahadatain wasu kuma suka ce in za ka yi tarji ba za ka yi tarji ba sai ka yi kalman ainihin Allahu akbar to biyu sai ka yi tarji wasu kuma suka ce za ka yi hadawa gaba ɗaya yawwa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa'annan ka maimaita su shine tarji shi kuma ainihin Allahu akbar Allahu akbar ka sake maimaita wannan shine tarji to za ka yi ta ganin wannan matsalolin da in ka faɗa da bincike majzumun kuma shi kalmomin kiran sallah majzum ana yi musu jazma ne ma'ana ana yi musu ainihin ne ake cewa waqafi yawwa ai ana musu sukun a ƙarshe ba za ka ce Allahu akbaru Allahu akbaru wannan ba kiran sallah ba kenan a kiran sallah an fi so kai waqafi Allahu akbar Allahu akbar ka kai jazma a kan raɗin duk da dai asalin ta rufa ne amma sai amma ta biyu din suka ce musu jazma ba za su karba ba sai dai ka ce me waqaf ko yawwa sai dai ka ce waƙafi a kan ainihin ƙarshe in ka ce jazma za ki aika ɓata karatun ma gaba ɗaya to amma nan shi tun da fiɗi yake karantar da mu sai ya ce majizun kawai kowane kalma ya zamo ainihin majizun ma'ana ya zamo ainihin an yi waƙafi a kan harafin shi na ƙarshe Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya alal fala kuma nan da yake a muktasar yake kuma ya san ta dan koyi wani abu akan kiran sallah kamar tambihi yake ma a guraren da bai zuwa cikin ainihin littafin farko ba amma da za su karanta ibiya za ka samu bayani cikakke fiye da wannan ko kuma za ka samu wasu bayanai wanda a nan bai kawo ba kaga a kiran sallah har ya faɗi gurare na kuskure a kiran sallah a cikin ijiya ya faɗi gurare na kusakurai a kiran sallah yake cewa karka ja ainihin alif na ismul jalala cewa Allahu akbar karka ce Allahu akbar in ka ce Allahu kaga in ka lura ka sa alif na istifham ko ka sa hamza na istifham to in ka sa hamza na istifham kai kanka din ma tukuna ana shakkan imanin ka tunda kana istifham ne yace ga Allah wajen Allah kam da gaske ne mai girman kaga ai kamar tambaya kake ka sa yawwa haka nan yace wajen akbar karka kokar da badin Allahu akbar karka ce Allahu akbar ka ka ba ta wajen ashhadu ma yace ka kula da wannan hamzan farkon yace karka ja karka sa madda dan ka ce ashhadu shi ma an sake kofta ta inda kana kaman ainihin shakka ne kana tambaya ashhadu shin kam na shaida kaga baka shaida ba kenan kana neman ko shawara ko na yawwa yawwa sannan yace wajen muhammadin rasulullah yace ka kiyaye fataha kan lam na muhammadin rasulullah karka ce muhammadin rasulullah dan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga muhammadan ismu inna rasulu khabaru inna kaga jumla ya fita daidai amma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida annabi muhammadin nan manzon Allah nan to me yi tunda rasula din ka sa shi na'ad ne na muhammad ko to tunda ka sa shi na'ad na muhammad to muna muna sauraron shi kaga jumla ne shi ka ba yawwa sannan ya ce wajen hayya ala sola ya ce ka yi ainihin sakar a kan ha ko ka ɗan tsaya a kan ha ka bayyanar hayya ala sola hayya ala sola ka riƙa ɗan fitar da ainihin ha saboda takuri idan aka yi waƙaf a kan shi ana bayyanar da ha ne ko a ƙa'idan ta ji to me illan tsin mutum bai bayyanar da wannan ha ɗin ba in ka ce hayya ala sola sai kai shiru to asala kaga ta canza ainihin ma'anan zai iya zama konewa asala konewa ku yi gaggawa zuwa ku kone kenan a gani saboda haka yake ka kiyayi wannan ainihin wakafi akan haɗin sannan wajen hayya alal falah yace kai wakafi akan ha saboda hayya alal falah al falah dai kowa ya san menene amma in ka cire haɗin al falah kaga jeji ne ka kana kiran mutane zuwa jeji kenan hayya alal fala ku yi gaugawa zuwa jeji ka gani yawa to ka gani yace ji a kiyayi wa'annan guraren to shine yace bila faslin ba tare da rabe tsakani ba ba tare da rabe tsakani ba ma'ana ne kiran sallah in ya fara kiran sallah ba a so ya rage kalmomin kiran sallah kana cikin kiran sallah duk abin da ya bujiro na zaka yi ka bari sai ka gama kiran sallah ba a so kana cikin kiran sallah ka yanke ko ka amsa sallama ko ka kira wani yaro ko ka dan gutse gora ka ci ko kai wani abu ba a so kawai in ka fara kiran sallah ka fara shi yasa kar ka fara sai ka nutsu ka gama duk abin da dole ne ka yi shi sannan ka fara kana farawa kar ka yanke da komai sai ka gama walau bi isharatin lika salamin ko da da nuni ne da kamar mai sallama mutum ne kana kiran sallah zuwa assalamu alaikum sai kamar haka to wannan hakan ma ba su kawai dama shi ne sallama ma ba sunna bane yayi wani kiran sallah sallama saboda haka rashin amsawanka dama in shi din ya zo yayi sallama a matsayin sunna shine amsawanka zai zama farilla to shi din bai zama sunna dama yayi sallaman ba saboda haka amsawanka ba lalle bane wabana in lam yatul aha wabana in lam yatul yayi gini in dai bai tsawaita ba da muka ce kar ya yanke da komai in ya yanke da wani abu in dai bai tsawaita yankewan ba kawai ya daura yana cikin kiran sallah sai jaraban gore ya same shi ya kama kan ya fiye ya dan shi ko ya dan kurji ruwa ko wani ya zo yana zo mana wani dan jira ni ko wani abu da haka yana yi to in dai lokacin ba ya yi tsayi bane ko ba ya aikin da yawa bane to ya gini kawai ci gaba da kiran sallah muqaddamin alal na ghairu muqaddamin alal waqti shi kiran sallah ba abin gabatarwa bisa lokaci ba ne ba a kiran sallah a jira lokaci malamai suka ce haramun ne ladani ya kiran sallah kan lokacin sallah ya ko da saura sakan lokacin sallah ya ke halatta ba saboda me saboda in ka lura akwai ƙarya a shi shi kiran sallah sanar da mutane ne lokacin sallah ya yi sai ka zo kake yi a lokacin da lokacin sallan da yi ba ka ka yi fadi sabanin abin da zaka ji wa mutane ka daga murya akan lokaci a halin ko lokacin da yi ba ka ga bai halatta ba sannan zaka bata wa mutane addini wani ya dogara da kiran sallan ko wajen azumi wani ya dogara da kiran sallan ko wajen ya tashi maza yi sallah zai shiga wani aiki to kaga in kun kafin lokacin za ka cutar da jama'a saboda haka ghairu muqaddamin alal waqti kiran sallah ba a gabatar da shi bisa lokaci dole sai lokacin sallan yayi sannan za a yi kiran sallah illa subha sai dai sallan asuba sallan asuba ne kadai aka yadda a gabatar da shi bisa lokaci kafin lokaci yayi a yi shi shi kam asuba fa bi sudusil layli al akhiri ana so a yi kiran sallah a sudusin dare na ƙarshe idan ka kasa dare daga faduwar rana zuwa buduwar alfijir in ka kasa kashi shida idan kashi biyar ya wuce saura kashi ɗaya to musabi ne a yi kiran sallah ma'anan wannan kiran sallan shine za ka sanar da wanda bai yi bacci ba ko rokiya mullai tunda wani baya bacci da dare sai ƙarshen dare zai dan huta to wanda ya koro an yi kiran sallah zai fahimci ba asuba ta kusa ya dan kwanta ya huta dan ya ji karfin yin sallan asuba dan idan ka koro kiyamul layl ka tafi sallan asuba har aka yi salatu sai jikin ke ne ka zo kana sallah kaslan da wanda kuma yayi tabacin shi sai da asuba kawai ya tashi yayi sallan a cikin karfin shi a cikin cikakken sallah ya ci ka kurai kuwa tunda shi ya bada farali daidai kai kuma baka bada faralin ka daidai ba ba mamaki ma ka samu wasu abubuwa na sallar a cikin sallah to wannan shine hikima wanda ya koro kiyamul layl sai a ce ana sanar da shi asuba ya kusa alfijir ya kusa cewa ya kwanta ya huta don ya samu karfin yin sallan asuba daidai shi kuma wanda ya koro bacci irin mu kana ta bacci kana ta bacci kana ta bacci wannan kiran sallan ma'anan shi to baka tashi ka ribaci daren nan in baka tashi ba dare zai wuce ba kar komai a cikin riba kaga yana da ma'ana biyu kenan wannan ya dan kwanta ya huta wannan kuma ya dan tashi shi ma ya samu wani abu a cikin daren saboda haka shi asuba mustahabi ne a cikin karshe a yi kiran sallah kaga kafin lokacin ta yi kiran sannan a zo a yi kira na biyu bayan lokacin ta ya shiga wasu hatuhu ingancin kiran sallah yana inganta ne bi islamin da musulunci wa aqalin da bala da hankali wa zukuratin da mazakuta wa bulugin da balaga wayannan abubuwan su ne sharkai na ingancin kiran sallah duk mutumin da bai samu ɗaya daga cikin su ba ko ya yi kiran sallah kamar ba a yi bane za a sake har ne ne wai mai zaƙin murya ya iya harkwa ya iya kaza mutane suna jin daɗin muryan shi kawai wai shi aka ce ya zai mana kiran sallah dan mu ji daɗi yana yi an ji daɗin eh to a samu ladani ne saboda arni ne dole sai musulmi kuma sai mai hankali banda mahaukaci ba za a sa mahaukaci wa mutane kiran sallah ba dan yana cikin kiran sallah zai iya ihu buhun kunu ya kawo buhun da to ka gani aha wazu kuratin haka nan da mazakuta dole sai namiji mace duk warken muryanta ko da Allah mata murya irin namiji ne in je mace ce sai zaman auren to karna fi fi buyi kunna yawa daga murya ta kiran sallah ba na ta bane sai namiji wa bulugin da balaga balagagge yaro karami komin muryan shi komin iya harufan shi ko ya yake ba yadda a saka shi zama shine ne mutane kiran sallah ba a bari shi ya balaga sannan a saka shi to wayannan su ne sharadai na ingancin kiran sallah wani jiba mutafashirun an so shi wanda zai kiran sallah mutafashirun ya zamo mai tsarki kaga mu bambance fa akwai bambanci tsakanin mu'azzin da musmi in aka ce mu'azzin ne kiran sallah wanda zai zo in lokacin sallah yayi ya daga murya da wayannan harfai da wayannan kalmomin ya sanar da duniya cewa lokacin sallah yayi wannan shine mu'azzin wannan shine na sunna da muke karantawa idan aka ce musbi ko mai jiyar da mutane wanda in limami yayi kabbara zai daga murya yayi wannan shi ana ma shakku cikin ingancin sallan shi kwarai kuwa za ka ji ko a littafin da muka fita muka fita mai zuwa shi a cikin askari za ka yana cewa wasahihu shine ne sihatu salatil muslim yace kun gantaccen magana da wajen malaman malikiya shine sallan mai daga murya zakara da muke cewa da Hausa sallan zakara mai daga murya yayi kaga kenan akwai kabilu sayi wanda su suke ganin ne sallah dole sai an samu nutsuwa a ciki sai an samu kaza sai an samu kaza wanda ko ne wannan daga muryar zaka samu lokacin da yake daga muryar suna ganin babu dumanina a ciki saboda haka harasa dumanina bai da sallah amma ingantaccen magana suka ce sallan shi yayi kaga kenan ba mu'azzin ba kenan musulmi yawwa aha shine yace wani jiba mutafahirun an so mai kiran sallah ya zamo mai fahara mai tsarki na hadasi da kabasi sannan ya zama mai tsarkin akbar da asgar gaba da ya zama ma'ana yana da alwala sannan jikin shi da tsarki wannan sharɗu kamali ne sharɗu cin abu wuce shi guda hudun nan sharɗu kamal shine mai kiran sallah ya zamo yana cikakken alwalan shi ba a so ladani ko da ba yanzu a shiga sallah ba ya ce bari yi sai ya ga wani ma ya yi kiran sallan sannan ya dauko asu aljin shi goga ya dauko buta yana ma jiran sai an jima zai kama ruwa bai yi alwalan ba yanzu wannan makaru ne ana so ladani ya zama lokacin da zai kiran sallan ma yana cikin karfin shi wanda in ya gama to zai jira sallan kaga amma fa sharbu kamalin ne dan ladani ya yi kiran sallah ba alwala wannan ba matsala sayyitun kuma ana son ladani ya zamo mai murya ba a so a sa ladanin da yana yi kana ma an goshi amma baka jin abin da yake faɗe wannan kaga ya fita amanan ladani an fi so a samu mai tsaje murya dan ma an ka lura a ihiya zaka ji yana cewa ma'anar cewan duk mutumin da yake garin juma'a wajibi ne je masallacin juma'a da wanda baya cikin garin juma'a amma inda yake din yana kusa da masallacin juma'a sai aka ce kusancin kamar ya yake kamar mil uku to a ina ka samu mil uku ne yake eh a yanda ya samu Allah ya ce idza nudiya bis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ko to yace mil uku nan da aka auna an ga cewa in je ya zamo gari shiru ne ba iska sannan aka samu ladani mai murya sannan me da yamma wal mu'azzinu sayyidan yawa yawa yake muryoyi kuma ya nika yace an samu abu uku nan nan za a samu muryan mai kiran sallah zai isa mil uku in je kaza mai kiran sallah ya kiran sallah kana mil uku baka ji ba an samu ɗaya daga cikin wayannan abubuwan babu amma in gari yayi shiru kamar cikin dare an yi bacci shiru kuma iska ma tana tana nike sannan kuma ka samu mai murya in yawo manara ya kwana kiran sallah in je da kake bai wuce mil uku ba za ka ji kiran sallah a gani to saboda haka ladani ana so a samu mai murya murtafi'un kuma ya zamo yana mai ɗaukaka ma'ana ya hau kan tudu kar ya tsaya a ƙasa ya kiran sallah inda guri kamar manara ko wani abu da aka yi na tudu ana so ya hau amma kan wannan tudun yanzu sai mu ce kamar lafiya ya sauke wa mutane wannan ainihin hawa din qa'imun kuma ana so ladani ya zamo tsayayye a tsaye in dai ba gurgu ko kuma wanda bai da kafa bane in dai yana iya tsayuwa an fi so ladani ya tashi ya tsaya ya yi kiran sallah amma yayi a zaune ma yayi illa li uzuri sai dai domin uzuri ya zamo ko kafan ba lafiya ne ko an yanke ko na abu wannan yana da dama ya zauna yayi yawa wanda ya rasu ba mustaqbilun kuma ladani ana so ya zamo mai fuskantar alƙibla lokacin da yake kiran sallan ya zama fuskan shi yana kallon alƙibla kar ya kalli wani jiha ya yi kiran sallah sai jihar ƙibla illa li illa li isma'il sai domin jiyarwa in domin jiyarwa ne yana da dama ya juya dama da hagu musamman ma ya zo wajen hayya ala sala ana so ya juya gefen dama ya juya gefen dama dan na ko ina ya juya gefen hagu dan na ko ina su ji ainihin kiran sallan da yake wa hikayatuhu ana so kwaikwayon mai kiran sallan da sami'ihi ga wanda ya ji mai kiran sallah na yi in ka ji mai kiran sallah yana yi ana so ka kwaikwaye shi da abin da ya faɗa ka faɗa har ku gama limun ta shahada ta yi ana so ya kwaikwaye shi zuwa kurewan kalmar shahada guda biyu din nan tun daga farkon kiran sallah har zuwa kalmar shahada guda biyu da biyu ashhadu an la ilaha illallah to biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah to biyu duk ana so mutum ya kwaikwayi ladan musannan amma wajen ainihin kalmar shahada din nan in yayi so biyun nan ya isa ba zai maimaita ba in ladani yayi a hankali kana ji ka kwaikwaye shi in ya daga murya sai ka ci gaba da abin da kake ba za ka kwaikwaye shi a wannan daga muryan ba sannan iya wannan kalmar shahadan walau mutanaffilan ko da mutum ne na shida ne ana so ya kwaikwayi ladani zuwa ainihin ƙarshen kalmar shahada guda biyu ko da mai sallan nafila ne shi yasa ma ya tsayar a ainihin ƙarshen kalmar shahada amma idan mutum ba nafila yake yi ba ana so ya kwaikwayi lada ne har ƙarshe shi yasa ma a can zaka ji yana cewa wai gojilul haukalata min alhayalati idan lada ne ya zo ya ce hayya ala sala sai ka maimaita idan ka canza shi da la haula wala quwwata illa billah haka na hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah shine zaka canza hay haukala da hay'ala in yi hay'ala hay'ala sala da hay'ala sala da ana cewar hay'ala sai kuma sai ka canza shi da hauƙala hauƙala shi ne la haula la quwwata illa billah
shi wajen kwaikwayo shi na wajen da zai kwaikwayo shi eh shi ya ce shaidu Allah ila sai kuma ce lawadu la shirika lahu a ko ko mai kawo kawai maimaita wancan zai ai kwaikwayon kenan ka an ce ka kwaikwayi mutum sai ya faɗi abu sai ka faɗi wani abu ai ba kwaikwayi shi ba kamar ma zuwa kullum ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam ba in ka faɗa ma daidai ne din da ya kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce sallallahu alaihi wasallam daidai ne amma wannan sallallahu alaihi wasallam in kai ka faɗa salatin ka ne sai ma kanka amma kwaikwayon ladan din shine ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma sai ka faɗa in ka ɗaura sallallahu alaihi wasallam ba ana ka salati a wurin ba amma kwaikwayon shi ne shine ka faɗi abin da ya faɗa wajen hay'ala ne kawai za ka canza da haukala walau mutanaffilan ko da mutum yana nafila ana so ya kwaikwayi ladan zuwa ƙarshen kalmar shahada din nan amma la muftariban banda mai sallan farilla mai sallan farilla yana sallan shi na farilla ladani yana kiran sallah ba a ce kwaikwaye shi ba amma shi ma ana so in ya gama sallan ya kwaikwayi ladanin ma'anan kwaikwayo bayan ladani ya gama ka gama sallan farillanka sai ka kirawo kalmomin da ya kirawo da nufin wannan kwaikwayon za ka samu ladan abin in kai haka wa azanu fazzin in safara haka nan mustahabi ne azanu fazzin kiran sallan makaɗaici amma da sharadin in safara in yayi tafiya a nan suka ce tafiya lugawi in je ya bar gidan shi ya fito wajen gari ko neman wani ciyawa ko wani ciwo ko wani abu ya same sallah ya same shi lokacin ya shi kadai in zai yi sallah to zai kiran sallah mustahabi ne saboda hadisin abu sa'id kamar yadda yake faɗi a can la jama'atin lam tatlub ghayraha amma ba sunna bane kiran sallah ga jama'an da ba su neman wani su zo su sallah tare kamar yadda muka faɗa a baya alal muqtadi a bisa magana abin zabi a wajen imamu lukami duk da an samu wasu akwal din cewa jama'a ko ba su neman wasu su zo in dai suna jeji ne su kadai za su iya yin kiran sallah amma lukami ya ce banda jama'an da ba su neman wasu su wannan su ba sai sun yi kiran sallah ba wajaza ama ya halatta mai kiran sallah ya zamo makaho amma makaho in an sa shi ladani dole sai ya ainihin ratayu da mai gani wanda ya san lokaci ba zai yi kawai daga ya tashi malam makaho ya zai ce zai rika fara kiran sallah ba wataran ya mutu kiran sallah cikin dare ko kuma lokacin a salatu yake sani ba saboda haka makaho an yadda ya zama ladani amma zai ratayu da wanda ya san lokaci sai an zo an jiya masa lokaci yayi kamar yadda ya zo ko a hadisi ko manzo Allah yake cewa Bilal in yayi kiran sallah ku ci ku sha sai kun ji Ibn Umm Maktum yayi kiran sallah Bilal yana yi ne cikin dare Ibn Umm Maktum kuma baya yi sai an kiransa asbata asbata gari ya waye gari ya waye ma'ana alfijir ya fito sannan zai yi kaga kenan shi makaho zai yi kiran sallah ya zama ladani amma sai ya ratayu da wanda ya san lokaci da zai rika gaya mara wa ta'adduduhu ya halatta kididdigon masu kiran sallah ladanai shi ladanci ba kamar limanci wani wanda sai an yi wani su ƙuri'a sun yi mutane ne an gina masallaci kowa ya ce shi zai ladanci wannan kanin alashin da ya gina masallacin ne wannan kawun shi ne wannan waye wa gababan shi ma ya ce zai yi kuma duka ba wani kora sai a ce shi kenan ya halatta ku zo ku kididdigun in wannan ya kwala ya kauce wannan ma ya zo ya kwala ya kauce don kun yawa sai mu yi sallah ba laifi ba ne kwarai kuwa ta'addudu kididdigon masu kiran sallah ba laifi ba ne sannan wa tarattubuhum ya halatta jerantuwan su fi tarti in wannan yayi ya gama sai wannan ya karbi sandan shi ma ya kwala ya gama sai wannan ma ya karbi ma kowa da sandan shi yayi ya kauce ba laifi bane su a jere illa al-magruba eh ba sai ba juma'a sai kowace sallah juma'a ba a baka san a cikin gari kai baka yawo cikin gari ne a zan tsaro wani ci zaune ake yi ba na shehu kadai ba akwai ni ma na san masallatan da ladani biyu ko uku ne kowa da sandan shi mai goba zai zo yayi wani za a ce kai in farko ne sannan wannan ya zama wannan mai eh wannan ma eh sosai wani karami abin na an duk kwaki yayi ne duk sun karanta wannan kasance kwarai kuwa wa tarattubuhum kuma ya halatta su jeru in wannan yayi wannan yayi illal magriba sai dai a sallan magaruba ne ba za a yi wannan shiri sar ba saboda ita magaruba lokacin ta kuntace ne sun zo wajen su biyar kowa ya ce su yayi har sai lokacin ya wuce saboda haka a magaruba kan za mu zaɓi ɗaya mu ce to shi zai rika yi a magaruba amma za shi ne shi a majmu'an sai a san yadda za a yi eh ai gashi nan wa jam'uhum haka nan ya halatta su yi jam'i wai da aka bar kiran sallah ma ce to kai malam wane kai za ka fara sai wannan shi za a ce shi zai fara ni ma ba zan yarda ba. wannan ma ya ce ga mu ce to ku yi gaba daya kwarai in lokacin sallah kowa ya dauko sandansa ku dogara kuna dogarawa idan lokaci ya yi to bismillah kuma idan za su yi din kullun ala azanihi kullun ala azali eh ba bai ɗaya ba an za a yi bai ɗaya wani zai ce na shi zabi yanzu an zo za a yi bai ɗaya za a ce wani kai za ka fara yana fara yana ce to wato shi ne a gabanmu saboda kullun ala azali kamar yadda ka san dai yanzu in lokacin sallah musamman lokacin magaruba ai a wani unguwan za ka ji kiran sallah ta ko ina ko to haka kowa ya yi iya kiran sallan shi shine kullun ala azani kowanne yana bisa kiran sallan shi ya halatta ai haka wa iqamatu ghairu ghairi man azana hakanan ya halatta duk ajazu din nan muke ya halatta iqamatu ta da iqaman ghairu man azana ghairi man azana wanda ba shi yayi kiran sallah ba ba dole ne a ce wanda yayi kiran sallah shi zai ta da iqama ba ta yi wannan yayi kiran sallah an zo ta da iqama wani daban yayi ba shi wanda yayi kiran sallah ban an ya kama sallah yayi wa hikayatuhu qablahu kuma ya halatta ka kwaikwayi ne kiran sallah qablahu kafin ya gama kiran sallah kaji ya fara Allah wa ba yake ce Allah wa Allah wa shala la shala ka gama kawai ka shiga da harkokinka kan shi ake ji aha wa hikayatuhu ya halatta ka kwaikwayi mai kiran sallan qablahu kafin shi ne kiran sallan ya fara ya gama yana farawa kai in ka fara sai kai ka gama kawai wa ujratun alaihi kuma ya halatta a karbi lada alaihi akan kiran sallah ladani ya halatta a ware mar albashi a rika biyan shi ko a baitul mal ko a asusun masallaci ko a masu sallah masallacin ma a yanke kuɗi a ce malam kai za ka wada ladan shi ya tofa kun san ni ne harka ne dan kasuwa ne mai kaza ne zan bar ayyuka na kaf amma nawa za ku rika ban duk wata tunda ina da iyalai kuma shi ladani in ka lura ai ladani shi ne ma ran masallaci tunda shi zai zo ya bude masallaci wani ma shi zai share masallacin sannan shi zai sanar da ku lokacin sallah lokacin da kuke shagalce kowa yana harkar duniyan ki shi yana duba agogo daga lokaci ya ji abin da yake zai bari ya zo ya yi muku kiran sallah bayan ya kiran sallah ya jira ladani ya fito ya tashi ya ce ayi sau yayi kaza saboda haka ya halatta ladani a rika biyan shi ya zama shi ne sana'arsa wani ne ya sana'arsa bai da barkono wani ne ya sana'arsa kaza kai kuma bai ce ni ladan shi ba laifi bane ladanci sana'a ne wurin kuwa sana'a ne wanda ya halatta a biya mutum kuma halaccin nan ba dole sai a baitul mal ko a susun masallaci ba a mutanen ku da kuka ce in yi ladanci nawa za ku rika biya na sai ku yi shawara ku gani kai alƙali albashin ka wajen dubu ɗari ne to dubu goma za ka kawo kai kuma malam ibrahim ka ka dubu uku kai ka ka dubu kaza duk sai a haɗa ce za mu baka dubu arba'in yayi ya tsaya ya ce to fa gaskiya iyalai na da yawa in je ni din ne sai kun ban gaskiya sai a ƙasa komawa alƙali an yanka ka ta da haka za ku haɗa mar kuma duk wata dole a bashi kuɗin sa kwarai ko kamar albashi ne duk wata dole a bashi na jin da jariyoyi ana so a bashi su ɗaya shi to kaji ba wa ujratun alayhi ya halatta a sa lada alayhi akan kiran sallah au ko kuma ma'a salatin tare da sallah ya ce zan muku ladanci zan muku limanci akwai yin haka ba irin ladanan bayan gari wanda za a mallaka wa masallacin sai za ka yi ladancin ka yi kiran sallah ka yi sallah ka yi komai sai a ɗauke ka a riƙa biyan ka albashi ya halatta wannan ba za a ce kana ci da addini ba amma na eh ji buga kenan. wa kuriha alaiha an karhanta karban lada alaiha a bisa sallah dan kawai zaka wuce gaba raka a kudin da zaka yi shi zamu yi ba bambancin komai kawai dan gaban da zaka yi biye sai sai biya ka wannan makaruhi ne indan ka lura shi ladani ta yiwu a samu masallacin da ma an kasa samun na'ibin ladanin dan ba za a samu wanda zai iya yin hakikanin abin da ladanin nan zai iya yi na wa- na na- na kokari ba amma a masallacin kaji an ce an rasa na'ibi kawai da gangan ne kwarai kuwa tunda idan aka zo sallah liman baya nan eh to ina na'ibin shi baya nan ina na uku baya nan ina na hudu baya nan to ina wanda ya iya sallah shine ka shige kawai duk wanda yake ba zai bi ka to sai kai ba shi ya zo ya fi ka kenan in ko bai fi ka ba to dole ya bi ka shi dama ka'idar sallah kenan in ka yanke ha ya wane ne zan ji shi to tun da ba za ka yi shi ba ka ji shi kai sai ka zo kai shi ne kawai magana duk wanda ka san cewa baka ji shi ba to ka ji shi sallah kawai wanda ka san cewa ka ji shi bai iya sallah ba kenan kai ka iya sallah da yawa kai sai ka zo kai yawwa shi ne yake wa kuriha alaiha an karhanta karban lada alaiha akan sallar mutum ya ce kawai limancin da zai na sallah sai an biya shi kuɗi wannan makaruji ne amma malamai suka ce in a baitul mal ne za a biya kamar gwamnati ce ta dauki nauyin za ta biya ko kuma asusu aka sa a masallaci ake tara kuɗi sai aka ce wata yayi limami ma a rika daukan kaza ana bashi wannan ba makaruni bane zai iya karba amma a yanke wa mutane kuɗi su rika biya dan limancin da ake musu shine makaru aha wa salamun alaihi makaruhi ne yin sallama ga mai kiran sallah kamulabbin kamar mai talbiya makaruhi ne yi masa ainihin sallama wa iqamatu rakibin makaruhi ne ta da iqaman wanda yake kan abin hawa duk da mun ce mutum yana da damar ya ta da iqama yana zaune sai ya gama ya miƙe ko yana cikin ya miƙe ko a farko ya miƙe ya bi kadir kakadi ko to amma makaruhi ne yana kan abin hawa ya ta da iqama saboda za a samu farki tsakanin sallan da iqama dan ya gama ikama yana kan abun hawa in ya sauko zai buƙaci kai abun hawan ya daure ya jajjara sannan ya zo ya tsaya kaga an samu ainihin fasil tsakani saboda haka makaruhi ne an fi so sai ya sauko akan abun hawan shi sannan ya yi ikama aw mu'aidin li salatihi ko kuma me sake sallan shi a matsayin yayi ta a farko zai sake a matsayin ainihin ya samu ladan jam'i to wannan makaruhi ne a sashi samu wannan sallah kamar mutumin da yayi sallan shi kadai sai zai ga za a yi jam'i ai musabi ne biyu don ya samu falalan jam'i ko ba wannan halin a ce shi ne kuma zai tada ya kama makaruni ne amma wannan mu'aijin din idan sallar ɓaci ya yi ya zo zai sake a matsayin wancan babu wannan ya halatta ya tada ya kama tunda ɗaya ne daga cikin mamu cikakku amma wannan wanda ake nufin mu'aijin din wanda zai sake sallah a matsayin ya yi ta shi kadai zai zo yi ta a jam'i ka azanihi kaman kiran sallan shi wannan mu'aijin mutumin da ya riga ya sallan shi kadai sai ya zo a ladan bai zo bane ya miko su fi kan me za ka yi kiran sallah ba ka ce ka yi sallan ka a gida ba eh a to kamar wanda bai bai saboda shi din makaruhi ne ya riga ya yi sallan ya zo kuma ya kiran sallah ma wannan sallah ko da da shi za a yi sallan balle ma ba da shi za a yi ba wa tusannu iqamatun sunna ne an sunnanta iqamatun ta da iqama kuma kalmomin iqama din mufradatun a daidai shi ake yi kalmomin ta daya daya daya ake fada kamar yadda kiran sallah kuma kalmomin ta biyu biyu biyu ake yi ita kiran sallah kalmomin ta daya daya ne sai dai ainihin a kalman a jumlan karshe ko la ilaha illallah shine ake yi- shine ake yi daya ita kiran sallah kalmomin ta biyu biyu ne jumlan karshe kadai shi ake fada so daya shi kuma iqama kalmomin shi daidai ne sai dai Allahu akbar Allahu akbar ne shi yake faɗa su biyu wannan a mazhabin malikiya kenan har ma zaka ji malaman malikiya suna mubalaga idan mutum ya faɗi wani kalma so biyu ko kuma ya faɗi wani jumla so biyu ba ainihin Allahu akbar ba iqamar ta bashi wannan a mazhaba kenan amma akwai mazhabobin da sun tabbatar da kakkamatu salatu su biyu ake faɗa saboda haka dan ka ji wani ya maimaita kakkamatu salatu sai ka bar shi a matsayin wata mazhaba yi kenan wa wa sunniya takbiru ako shine wa tusanni iqamatu mufradatun an sunnanta ta da iqama kalmomin ta da ishe amma wasu niyya ana biyun ta takbiru a kabbarorin iqama din kabbarorin ta so biyu biyu ake fara ita sun ita aini iqama din tusannu li farjin tusannu iqamatin li farjin an sunnanta yin iqama amma ga sallan farilla banda sallan nafila sallan nafila ba a mata ta da iqama kamar yadda ba a mata kiran sallah na farillan nan wa in qada'an ko da na ramako ne kaga kiran sallah ba a yi a sallan ramako amma iqama ana yi a sallan ramako kuma ita iqama ko da mutum shi kadai ne baya neman wani ya zo su yi zai yi iqama amma kiran sallah sai da wayancin sharuɗa wasaha sallah ta yi ta inganta walau turikat amdan ko da an bar iqama da gangan ko da da gangan aka bar iqama sai mu ce sallah ta yi kaji ya kawo walau din nan saboda in ka lura ko a baya kananan littafai za ka ji wani yana cewa wanda ya bar ikama da gangan sallar shi ta bashi yawwa wa in aqamatil mar'atu idan mace ta tada ikama in ta zo yin sallah sirran in ta tayar a boye to fa hasanun kyakkyawa ne ma'ana ta yi abu mai kyau ta aikata misali kaga anan ita mace in za ta tada ikama sai ta tayar a boye sannan ta samu darajar misali da za ta ɗaga murya ta yi ikama sai mu ce mustajin ma ba ta samu ba yawwa wal yaqum ma'aha mutum ya miƙe tare da ikaman au ba'da ko bayan yayi ikaman duk da kadirin da ka ci gurgurdan samun iko idan ka zo za ka yi ikama ta yi za mu yi sallah ne eh to bari mu tare ikama sai ka fara ikama a zaune kana farawa ka miƙe ko kana cikin yi in ka zo tsakiya ka miƙe ko kuma sai ka gama kaf sannan ka miƙe duk wanda kai sallah ta yi alhamdulillah
addu'an da ake bayan kiran sallar nan eh shi ba sunna ba sunna ne Allahu marfa ali da wata ta sai muktasar ne ka kakkaranta shi a can littafin da kai a baya bare da gaske in yace zai ka ire-iren wayannan sai ya tashi a sunan muktasar din da shi ne abin da yasa da abin da tunani ya nuna an yi shi a baya sai a ce kawai a wuce shi akwai rajiya na eh mu'i eh eh ya karanta su biyu ne kasar ba suwa ne mu'ir wanda zai ya ba ai ko mutum dubu ne za su yi sallah sai limami ya tare kama sallah ta yi a wai lalla a to ai shi ne wannan mubalaga na balle ma su biyu ne kuma shi mu yi ne limami ya tare kamarsa in ka bari ya tayar ma kun yi makarwi kai ne za ka yi sallar su sai zo wallahi ni na yi ka amma bari mu yi kuma zai tayar ka ce a ba kai sallar ka bai bari ta da kama ta in na tayar sai ka ji ni ka samu ladan jin ni ma samu
ana jin murya ne wani barayi ta biyu da na ana jin murya ko ba a jin muryar liman ba dole ne a yi tasiri ba mutum ya ji ya kokarin shi zai ji mana kuma shi limamin ya za a sa wanda ba zai daga murya a gaba ma kwarai tasiri ba dole ba ne mai nisa